الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المهضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya ƙaddara rayuwarmu zuwa wannan rana mai albarka ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar litinin a wacce ta daidai da sha bakwai ga watan ramadan kuma sha bakwai ga watan ramadan rana ce mai tarihi cikin wannan addini namu na musulunci saboda irin wannan rana aka yi yakin badar hada yau badar yau ran badar ne a irin wannan rana aka yi yakin badar inda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa muminai nasara akan kafurai bayan kafuran sun musu ninki biyu a kusan kenan wai duk inda ka ga mumini ɗaya za ka ga kafuri wato uku a wurin amma Allah subhanahu wata'ala ya ba muminai nasara saboda muminai ɗari uku ne da sha uku su kuma kafurai ɗari tara da hamsin a wata riwaya ma sun kai dubu ɗaya kaga kenan duk inda kaga mumini ɗaya a resho ɗin zai nuna maka wato kafurai uku ne a wannan wuri ɗin amma Allah subhanahu wataala da ke ba ƙarfi irin wannan na zahiri shine yake nasara ba Allah wa man nasr illa min indillah nasara a wurin Allah yake Allah ba mumini nasara da haka wannan rana ta sha bakwai ga watan Ramadan rana ce da duniyar musulunci ba zai manta da ita ba saboda ga ranan aka fara wato karya bayan kashin kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an kashe wayannan gimagiman kafirai mutum saba'in an haɗa su a wani gulbi wani rami an tura musu ƙasa annabi ya zo ya tsaya a kansu yana cewa kun gamu da abin da Allah ya muku alkawari da shi ko ba ku gamu da shi ba annabi ya ta magana ya yi ta magana ya yi ta magana sabai suka ce a rasulallah sallallahu alaihi wasallama gawar waki ne dai gawarwaki ne da kake ta yi wa maganan nan annabi ya ce to ai ko ku da kuke da ran ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba da haka yadda kuke jin abin da nake faɗan nan sun fi kuma jin abin da nake faɗa da haka dan gawarwaki ne suna jin me nake faɗa a irin wannan rana ta badar kenan sha bakwai ga watan ramadan a yau kam hijira an yi yakin badar hijira tana da shekara biyu yau kuma muna hijira dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari hudu da arba'in da uku sannan wanda ya daidai da sha takwas ga watan hudu miladiyar annabi isa dubu biyu da ashirin da biyu mu sake dawowa kan karatunmu na tafsiri a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka muna cikin suratu shura a jiya mun ji mun karanta kusan mazanci ayoyi biyu Allah subhanahu wata'ala mun karisa ayoyin da suka yi maganan tauhidi wanda aka rufe su da maganar rabon arziki Allah ya faɗa cewa shi yake ba da arziki ga wanda yake so kuma shi yake hana arziki ga wanda yake so akan wannan gaba sharhi da zan yi mana dai shine jiya mun faɗi hanyoyi da ake neman arziki da su to lalle malamai sun sake faɗaɗawa cewa yana daga cikin hanyoyi da ake samun arziki aka ce hanya hudu ne ko zuwa biyar duk wanda kaga ya mallaki wani abu to ya mallake shi ne ta hanya ta hanya hudu ko biyar Allah ya kiyaye a samu hanya ta shida in an samu hanya ta shida to abin ya lalace kenan Allah ya kiyaye malamai suka ce shine hikma hikma ma'ana ko ka ce hikmatu kaga hikmatu wannan hudu kenan ko ma'ana ko dai hirasa wanda kaga ya samu arziki ko dai ya same shi ta hanyar noma noma hanya ce ta neman arziki hirasatu kenan ko kuma in ka dawo kafin kasbu ma'ana tattali nema irin nema da muka sani neman arziki kasuwanci ko wani abu mai kama da haka kasbu kenan hanya ta uku ita ce mirasu gado tana daga cikin hanyoyin da ake samun arziki wani kawai gada zai yi an tara masa sannan a hikimatu wato shi wannan ta malamai suke cewa ko dai ya tafi akan tijaratu kasuwanci saye da sayarwa ma'ana su kuɗi Allah ya musu wani irin baiwa wasu sai sun motsa za su ƙaru ma'ana dole sai ka da abin da yake hannun naka bayar sai ya ƙaru haka in ƙaruwar duniya kake so ma ko ƙaruwar lahira kake so bai zai suna tare gu ɗaya ba dole sai sun fita za su ƙaru amma in ba su fita ba ba za su ƙaru ba to da haka tijaratu kasuwanci ko kuma idan ka ainihin wato me da wannan tawon marbuta din ta koma ha'un mana hikma maimakon hikmatu nan kuma sai zama hibatu kyauta to wannan su ne hanyoyi biyar ko dai hirasa ko kasbu ko dago ko mirasu gado ko tijaratu kasuwanci ko hibatu kyauta Allah ya kiyaye aka ganka da kuɗi ba ɗayan hanyoyin nan guda biyar ba ba wuya kila kayi abin nan da ake faɗa ko ran da baka da shi mai baka bayi da shi to ranar kai da barawo shawar kuɗa Allah ya kiyaye sannan mun karanta kuma aya ta abin da ya shafi addini wanda akanta muna cikin wannan aya din lokaci ya cin mana wanda Allah yake umurtar mu da babban al'amari bayan ya irga mana ulul azmi minar rusuli wayannan annabawa guda biyar mana ala ra'asihim gaba ɗaya shugabansu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai annabi Ibrahimu shi yake biyo shi a daraja daga nan sai annabi Musa daga nan sai annabi Isa daga nan sai annabi Nuhu amma a wurin jerin zuwa malamai sun tabbatar cewa annabi Adamu annabin Allah ne amma ba aiko shi zuwa ga kowace al'umma ba tunda dai daman shi shi kam shi kadai ne wato daga gunsa ne aka yi ta samun ainihin wato yaduwar halitta din da aka sai zama shi annabin ƴaƴansa ne da aka sai zama malaman tarihi da musulunci da sun yi tifaki cewa farkon annabin da ya fara zuwa da shari'a shine annabi Nuhu alaihi salam wanda ya kira mutanensa shekara 950 walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman amma fa akadahum tufan hum zalimun sannan Allah yake cewa to wannan addinan wayannan mutane guda biyar annabawan nan guda biyar ya rasulullah a ga ka ga mutanenka cewa fa addinin nan naka irin nau'in nan annabawa hudun ne gabaki daya shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi cewa kuma wannan addini naka shine irin addinin da suka yi sannan kuma abinda na musu wasiya kuma kai ma nake maka wasiya kai wa al'ummar ka wasiya da shi an aqimud dina wala tatafarraqu fi ku tsaya da addini wato ku tsaya akan usulu na addini ku tsaya akan tushe na addini saboda wato ku raya wannan addini din aka ce usulu na addini wato shine abin da ya shafi tauhidi wato kadaita Allah tauhidullahi ta Allah wannan yana cikin tushen addini wal imanu bihi da imani da Allah wannan yana cikin tushen addini wa ta'atu rusulihi abu na uku wato biyayya ga manzanninsa yana daga cikin tushe na addini wa qabulu shara'ihi da karban shar'o'in addinin musulunci wato shari'a din yana daga cikin ah, asali na addini da haka wayannan kada ku ainihin saba a cikin su wala taktalifu fi hadhihi al-usul tashri'iyya wayannan asali na tauhidi da biyayya ga- da imani da ainihin biyayya ga Allah da biyayya da manzanninsa da karɓar shari'arsa a kada ku saba a cikin ainihin wannan idan aka warware abun kuma wato in an zo maganan usulul aqida shine imani da Allah da imani da manzannin Allah da imani da ranar lahira da imani da mala'iku da imani da kaddara alkhairinsa da na sharrinsa idan aka dawo ƙa'idodin shari'a kuma kabulu shari'a ma'ana karɓan shari'a shine abin da ya shafi tsaye da sallah ba da zakka biyayya ga Allah sannan da kuma kyautata ɗabi'u da halaye wannan su ne tushe na addini wannan ba a saɓani a cikinsu kuma kada ku yadda ku saɓa a cikinsu saboda a saɓani damuwa ne da saɓani matsala ne Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalinmu ne mu nisanci saɓani kada mu yadda mu raya saɓani in muka sa- raya saɓani to ba za mu ji daɗin rayuwar ba Allah ya gargaɗi ya yi ta gargaɗi a cikin wa'innan ayoyi daga wannan aya da muke karantawa da wacce ma za mu karanta a gaba akan mato matsala da illa na saɓani da haka sai ya zama wato kullum ana buƙatan a zama an samu haɗin kai Allah yana ba mu tsoro a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su dai kafurai wanda ba su yi imani ba sashin su duka majibinta sashi ne ma'ana suna son junan su to kuma musulmai a hirdinku illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kamar yadda yazo cikin suratul anfali Allah yake cewa in dai ba ku yi haka ba to fitina za ta faru a bayan ƙasa kuma za a samu barna mai girma lallai a wajibi ne al'ummar musulmi ta haɗa kai addinin mu guda ɗaya ne annabin mu guda ɗaya ne alƙur'anin mu guda ɗaya ne a sallar mu guda ɗaya ce zakkar mu guda ɗaya ce azumin mu guda ɗaya ne ba wata ƙungiya da take warewa ta ce "Ah, sai lokaci kaza za ta yi nata azumin a'a sai lokaci kaza za ta yi nata sallan a'a ko sai lokaci kaza za ta ba da nata zakkan a'a sannan haji gu ɗaya muke zuwa gaba ɗaya mu yi aikin haji da haka sai ya zama abinda muka saba- samu saɓani a kansa furu'u ne a ɓangarori ne ɓangarori na fahimtar addinin musulunci kuma alhamdulillahi su ma kamar yadda mai tazkiratul muhibbin ya kawo yake cewa su ma su wannan in dai ka bi wannan to ba zai zama sabanin da irin muke wanda muke rurutawa yanzu ba ma'ana yace idan muka lura za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi ishara a cikin sunansa na wa'annan malaman mazhaba guda hudu wanda ko an samu wani sabani bai wuce a ce to mazhaba ce ta raba mu ba ana wannan yana bin mazhabar malikiya wannan yana bin mazhabar shafi'iyya wannan yana bin mazhabar hanafiya ta abu hanifa kenan wannan yana bin mazhabar hanbaliya ta imam ahmad bin hanbal wannan a shi kuma ba damuwa ba ne ba shi ne saɓani wanda yake da damuwa ba saboda wa'innan duka malamai ne masu jin tsoron Allah wanda duniyar musulunci duka ta yadda malamai ne kuma masu hikima suna cewa man kalla da aliman laƙiyar laha saliman duk wanda ya bi malami ya koyi da malami to zai gamu da Allah salin alin da haka kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ikhtilafu ummati rahma irin wannan dan sabanin na al'ummata rahama ne saukakewa ne yanzu idan muka duba ‘yan bambance-bambance da suke tsakanin mazhabobi za mu ga inda wani ya tsananta a nan kuma wani ya sassauta da haka sai zama dole kana da mazhabar da kake yi amma idan wato ka ji inda kake yi ya ma tsanani to addinin ko ba mai tsanani ba ne to ma dama akwai hujja za ka iya komawa ka ɗauki wata mazhaba ɗin yanzu misali akwai bambanci tsakanin mazhabar imamu malik da imamu shafi'i ba'ana shafi'iyya da malikiya duk da kuma alhamdulillahi shi imamu shafi'i almajiri ne na imamu malik imamu malik shi ya kaddamar da shi ya ce ya yadda ya zama malami da zai yi fatawa saboda wani abun da aka ce ya taba faruwa kafin mu ba da misali din don a gane tun anan ma aka fara samun irin wannan sabanin da ba matsala ba don saboda akwai sabanin da matsala ne akwai sabanin da ba matsala ba ma'ana aka samu wani mutum a nan madina yana sai da kanari mun san kanari aiko to ya zo yana sai da kanari to yana gwada kanarin nasa sai yake gaya wa mai sai yake cewa wallahi kanarin nan nasa baya shiru in ku kanarin nan nasa yana shiru to matarsa ta saku subhanallah shine zamu ji mai alari ai yana ta gargadan mu saboda al'ada su na larabawa na wannan lokacin suna yawan rantsuwa da haka abu kaɗan sai mutum ya ce wallahi in abu bai kaza kaza bai faru ba matarsa ta sako a'a masu sayan kanari suka ce to lalle za a sayi kanari amma ko matarsa ta sako ce a bai yadda ba ce to waye malami a Madina Imam Malik aka ruga aka tafi zan dawo yi maganar mai taskiratul muhibbin bari ma dai ban faɗi wannan matsala aka tafi wurin Imam Malik cewa wannan mutumi ga abin da ya faɗa ya ce ah matarsa ta saku kanarin nan ya za ya ce baya shiru ai yana cin abinci lokacin da yake cin abinci yana wannan ihun ne kaga ya shiru kenan sannan yana bacci Allah ya tabbatar da duk halittun nan suna bacci musamman ma tsuntsaye suna yin wani irin bacci na ban mamaki malam eh wani malamin mai yake gaya mana cewa an yi bincike akwai wani tsuntsun da ya yi tafiya ta sama da kwana goma a sama bai tsaya ba kuma akan kogi masu bincike suka ce da aka gane wannan tsuntsu masu leke-leke na na'urori suka ce da suka gano wannan tsuntsu sai suka ga cewa a sai ƙwaƙwalwa biyu Allah ya masa subhanallah idan ƙwaƙwalwa ɗaya tana bacci to ɗaya tana faɗake da haka sai baccinsa yana sama ba abin da zai faru har ya farka ya canja daga wannan kwakwalwar kuma ya dawo normal wacce yake aiki da ita saboda iko na Allah da haka wannan ya tabbata tsuntsaye suna bacci to kaga tsuntsun yana bacci yana wannan kukan kaga baya yi sannan wani lokaci ma in ya gaji ai zai shiru da haka imam malik ya ce maganan tun da ya ce tsuntsunsa in dai tsuntsunsan nan wato ba na ba kullu da yaushe yake yin kuka ba na yana yin shiru to matarsa ta sako haka an tabbatar wa nan yanayi ukun tsuntsun sa yana shiru to mutum ga kudin tsuntsu a hannunsa amma kuma hankali ya tashi matarsa ta sako to imamu shafi yana wurin ana fita waje sai imamu shafi sai ya bi mutumin sai ya ce bawan Allah ka rike matarka tana nan ba abin da ya samu matarka ba abin da ya samu aurenku a'a sai aka ji labari mace fa mutumin nan fa ya koma ya ci gaba da zama da matarsa ce kai ya ji abinci ko shi me ya faru ce eh ai imam bayan ka bani fatawa shafi'i shi ya bani fatawa ce matata tana nan da haka ni ko ko dalili ban tsaya na tambaye shi ba tunda da mun bukata ta ce matar ta dawo da haka ba ko ban tsaya ma neman dalili ba ba ruwa na da neman dalili wannan naku ne eh sauki ya samu imam malik ta to a kira shafi shafi ya aka yi ya ce eh lallai matarsa ba ta saku ba ya ce to ina ka samu haka dara fa za ta ci gida ya ce a muwaɗa kowa kuma ya san muwaɗa littafin imam malik ne a littafin ka na samu cikin abin da ka koya mini ce to ya aka yi ya ce eh hadisin nan a babin aure da wata mata ta kawo shawari wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zawara ce mijinta ya rasu sai mutum uku suka zo neman aurenta ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallama sunayensu sai annabi ya ce mata annabi ya nuna mata kusan wannan ukun duka kamar ba su dace da ita ba ta jira wanda ya dace da ita annabi ya ce mata amma wani da ya zo neman aurenki fa innahu sa'alukun talaka ne bai da komai ke kuma alamar ki matar manya ce bai kamata a ce gidan talaka kike ba sannan wannan na biyun kuma da ya zo neman ki shi kuma la ya dau asawu ala atikihi wato sandarsa ba ta rabuwa da kafadarsa to anan kitsin yake fa sandarsa ba ta rabuwa da kafadarsa sannan na uku kuma ta ce wannan kuma marowaci ne annabi ya ce mata marowaci ne to imamu shafi ya ce to ni na ɗauki wannan na- na tsakiyar da annabi ya ce sandarsa ba ta rabuwa da kafadarsa kaga annabi ya ce sandarsa ba ta rabuwa da kafadarsa ya ce hujjan da ka bayar ɗazu shi ne nake maimaitawa yanzu ni a fahimta ta ba wai sandarsa ba ta rabuwa da kafaɗansa kwata-kwata ba a mafi yawancin lokaci sandarsa ba ta rabuwa da kafaɗansa ai mutumin yana bacci in yana bacci ma sandar tana kafaɗansa ne kaga ta rabu da shi yana cin abinci in yana cin abinci ma sandar tana kafaɗansa ne kaga ya rabu da ita sannan yana gajiya in ya gaji sandar yana yana cire ta kafaɗansa ko ba ya cire ba yana cire ba duk da masu malamai suka ce a su kuma abinda suka fahimta ala la ya dau asahu ala atiki baya bari sandarsa ba ta barin kan kafadarsa wai namiji ne mai duka eh mutum ne mai duka yana dukan mata da aka yi kira su a mai miki dukan tsiya to ki aure shi shine fatsalarsa da aka imam malik eh, imam shafi ya ce kaga akwai yanayoyin da sandar ba ta kan kafadarsa amma annabi ya ce sandarsa ba ta rabuwa da kafadarsa da haka wancan mutumin shi ma irin wannan ibaran ya amfani da shi wana tsuntsun ko da yaushe yana yawan kuka lokutan da baya kukan su suka fi kaɗan da haka a galabi ya yi amfani da shi imamu malik ya ce to daga yau a jastuka na baka izini ka zama mai fatawa kaga harkar addini yi ba hasada a ciki yi ba hasada a ciki sai ya ce kawai na naɗa ka kai ma yanzu duk fatawar da ta zo in an same ni zan bayar in ba a same ni ba wannan kaga an kau da ka'idan nan da aka taba faɗa ko wanda za a gani a duk tarihin imam malik ana faɗanta amma daga wannan rana aka- imam malik ya soke wannan ka'idar ka sa akwai ka'idar la yufta wa malikun fil madina Eh, ba a fatawa muddin imam malik yana madina kuma an ce akwai dalilin da yasa aka faɗi haka saboda wani abu ya faru a nan madina ka san lokacin duniya da gaskiya sannan kuma ana gari mai gaskiya wata mata ce ta rasu amma matar ana mata ganin kaman ta dan yawon ta zubar din nan ma'ana ta yi yawon banza kaɗan to mai wanke ta da ta zo tana wanke ta subhanallah da ta zo yi mata tsarki daidai al'aurarta sai ta ce kai amma wannan wannan wannan ai- al'aura maza da yawa sun bi shi subhanallah kaga ta mata kazafi fa kenan tunda ba ta da shaida kawai sai hannunta ya dan fare a wurin a'a masu jana'iza ana jira to an gama wankan ne a fito tana in a dan jira ƙarshe dai aka ji jiran ta yi yawa sai aka shigo aka samu hannunta ya makale to anan ne aka yi ta kame kame a nuno wannan a kawo wannan malamin sai ta to yadda za a yi tunda hannunta ya makale a yanke nata hannun kawai a ɗaugawa ka aje abin ne wasu kuma suka ce a aje a haɗa suka yi ta abin ne su tare ya za a raba su aka yi ta fatawowi dai duk ba a ga mafita ba ƙarshe aka isa gun imamu malik aka gaya masa ya ce to wannan fatawar bai zai a ba da ita a zaure ba sai mun zo har inda abin ya faru aka zo inda abin ya faru imamu malik ya tambayi wannan mata ya ce tsakaninki da allah zan tambaye ki me kika raya a ranki lokacin da kika zo wanke wannan wuri ta ce wallahi kaza kaza na raya a raina ce to ai sabanin abin da kika raya a ran naki ne kin ga kin mata kazafi da aka samu mai bulala ya mata bulala 80 hayi aka samu mai bulala tap tap tap tap ana gama bulala na 80 sai ta daga hannunta to daga nan aka ce to a gaskiya la yufta wa malikun fil madina babu fatawa ba za a bada fatawa ba muddin imamu malik yana garin madina to akwai bambanci tsakanin mazhabar malikiya da mazhabar imamu shafi'i yanzu kaga musamman abin da ya shafe mu yau da kullum alwala a mazhabar malikiya in dai mutum ya shafi mace wacce ba muharramarsa ba kuma ba ‘yan ƙararrama wacce ba ta kai a yi sha'awarta ba. A wannan matakan nan dai guda hudu da mai Ishimawi ya kawo ko, in ya yi nufin jin daɗi, ko da bai samu daɗin ba, alwalarsa ta karye. A'a bai yi nufin jin daɗi ba, ya samu daɗin, alwalarsa ta karye. Ya yi nufin jin daɗi, kuma ya samu daɗin, alwalarsa ta karye. Bai yi nufin jin daɗi ba, ko bai samu daɗin ba, alwalarsa tana nan. kaga a mazhabar imamu malik alwala dai ta kare in an taba mace aka ji daɗi amma a mazhabar imamu shafi'i a akwai sassauci ba haka bane shi sai in mazi ya fito ba da mazi bai fito ba to alwala ba ta kare ba to kaga irin nan ba fata ba wannan mazhaba ta imamu shafi sabanin da suka samu bai zai zama matsala ba ya zama rahama ne a aikin haji ina mana addu'a wanda bai je ba Allah ya kai shi